وكذلك من جاءته أقرب تريده أو حية فقتلها فلا شيء عليه إلا أن يطول فعله حالة قتلها أو يستدبر القبلة لقتلها فإنه يقطع لأجل ذلك وكذلك من تهنس من تهند في الصلاة لا شيء عليه وكذلك لا سجود على من نقص سنة واحدة كالتشهد واحد كالتشهد واحد ويسير جهر أو سر بمعنى أن من جهر جهرا يسيرا في موضع سر أو أسر إسرارا يسيرا في موضع جهر فلا سجود عليه وكذلك إعلان مثل آية وكذلك ما نعم وكذلك إعلان مثل آية وكذلك من قرأ سورة وكذلك من قرأ سورة على نعم وكذلك من قرأ السورة على غير سنتها بمعنى أسر في موضع جهر في موضع جهر نعم.
Inda kula da huruf da sifatu نعم
larabci kake karanta da hausa ba نعم لكن وكذلك من قرأ السورة على غير سنتها بمعنى أسر بموضع جهر أو جهر في موضع سر ثم تفكر وقرأها على سنتها فلا سجود عليه وبهذا القدر كفاية لمن نور الله بصيرته
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau alhamis ah, muna sha shida ga watan rajab hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya dace da 17 ga watan februari shekara ta 2022 miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam a karatun littafin da yake magana akan sallah da kuma abin da yake da alaka da ita shine littafin sulamul hudati ila ma'rifati arkani sala wallafar babban malami a masanin fiqihu masanin lugha masanin tafsiri masanin duk wani fanni da zaka kaddara shine ash-shaykhu Usman ibn Ishaq at-Turadi rahimahullahu ta'ala as-sakkuti al-fullati mufullatani ne to Allah shi yafe masa za mu tashi ad-darsul ashir darasi na goma kenan mun tsaya a na tara to muna bayani akan aikata wasu abubuwa waɗanda ba sa ɓata sallah kuma ba za a ce in ka yi su ka zo da ƙablu ko ba'adu ba saboda shari'a ta yi ma izini su ne mun ka karanta cikin bau'ul musalli shine alfi'ilul ma'azunu fi fi'ili aikin da shari'a ta yi ma izini ka aikata in dai ta yi yadda ka ce ka yi to sallah kana nan lafiya lau kuma ba wani abu da aka bi ka amma in ka ƙara ko ka yi abin da ba shi an ka baka dama ba to ka yi shirme to sai ya ce wa kazalika haka mana abin da za mu kawo to hukunci ɗaya ne da abin da ya gabata shine abin da wakazalika take ishara zuwa gare shi man wannan da a ƙarabin kunama au hayyatun ko macijiya ja'atu ta zo masa faƙatalaha nan take sai ya kashe ta Mm? to ka kula da wannan ibara man ja'atu eh, wanda ta zoma kenan in ba ta zoma ba ka kashe ta malamai suka ce sallaka ta ɓaci sai in ta nufe ka kana jin tsoron ta cutar da kai to kaga wannan sai ka taya tsaye ka kare kanka amma in kawai ta biyo ne ta sa gaba wani gu ba wurin ka ta yi ba ta nufe ka ba ka je ka kashe ta to sallaka ta ɓaci eh, saboda shari'a ba ta yi ma izini ba shine kawai wannan kuma da ta zo shari'a ta yi ma izini to a kula da wannan ibara man ja'atu to sai malamai suka tattauna shin za a iya kiyasin wasu a halittu masu cutarwa wanda ba su ba koko sai dai su kunama da mace to a mazhaba su kaɗai ne aka baka dama ka kashi eh, duk sauran abubuwa ba a baka dama ba wannan in har sun zo za su cuta ma to sai dai ka yanke sallah eh in ba kunama ba ce kuma ba macijiya ba ce eh wannan a mazhaba kenan amma wasu mazhabobin sun ce a'a ana iya kiyasi a kwatanta maciji da kunama da duk wani abu da ake jin tsoron cutarwarsa kuma ya dumfare ka su malaman malikiya suka ce a su ba su yadda ba saboda galiban waɗanga ƙwarin guda biyu suke tunkarar ɗan adam don su cutar da shi sauran in sun ganka ma gudu suke yi to don mi da za ka kashe su to wannan dai shi ne to shi ne mala ya ce fala shai a alaihi babu nauyin komai a kansa sallar sana nan kalau ma'ana ba ta lalace ba kuma ba a bin shi kablu ko ba'adu shi ne mafumin fala shai a alaihi illaha to sai aka yi istisna'i wanda yufidu al-istidrak illa sai dai illa din nan ma'anar talakin an ya tula fi'iluhu wannan gwagwarmaya kashe ta wannan aikin ya yi tsawo wasu malamai suka ce kila ya kai ya haura minti uku haka to kaga wannan an fita sallah duka sallan minti na wuce ba za ta wuce sha biyar ba sallah mutawassida eh to in ya wuce minti ɗaya biyu zuwa sama to wannan suka ce to gaskiya aikin ya yi tsawo halata katiliha lokacin kashe ta na biyu au yastadbir alqiblata liqatliha ko kuma ya ba alqibla bai saboda lalurar kashe ta saboda ba zai ya kashe ta ba dole sai ya juya sai ya juya to in waɗanga abubuwa biyu sun faru mala ya ce fa'innahu lalle shi mai sallah ya ƙaƙa'u sai ya yanke sallar eh zai yanke sallar daga zuciyarsa ya ji cewa shi ba mai sallah ba ne li'ajali zalika saboda istidibari da yawa alƙibla ya bata baya sannan kashe macijiyar ko kuma kunama ɗin ya tsawaita har aikin ya mayar da shi kamar ma ba masallaci ba to wasu sun ƙara da ko kuma ya yi magana to shi ma zai yanki ko kuma a ya taka najasa shi ma suka ce zai yanki to haka dai da sauran abin da malamai suka ƙara waka zalika amma in babu wannan ya kashe ta sallah ce na lallafiya lau waka zalika haka hukuncin yake man wannan da tana hada ya yi dogon numfashi kuma har sauti ya dan bayyana fis salata a cikin sallah lashe alaihi ba nauyin komai a kansa shi ma eh babu saboda lalura ce galiban yana zo mutum ne ba da zaɓi ba to shi yasa aka yi uzuri a kansa waka zalika haka la sujuda babu sujuda alaman na ƙasa sunnatan ga wanda ya rage sunna wahidatan ƙwaya ɗaya in dai sunna ƙwaya ɗaya kan rage to ba a cewa sai ka yi ɗaya ƙabliya na misali ka tashahudin wahidin kamar yammanta labazin ta guda ya yi zama ya yi komi amma lafazan abayya ba su sallata na nan lahiya lau ya zauna don shi ta hiyan kawai sai wani abu ya ɗauke mai hankali ka ce oke me kake son ka ce a yi ta hiya ka ji ya ce wa yasiri jaharin ko kuma ya manta bayyanawa a ya aibin nan ya ya tauye ya, ya, ya asirta kai kaɗan a ya bayyana kai kaɗan wurin da ya, ya, ya wajaba ko kuma aka ɗora mai aka sunanta mai cewa ya ainihin wato asirta amma sai ya zo ya asirta kila aya ɗaya ko biyu to wannan ba komai a kansa eh ka zo karatu kila sai ya sallar bayyanawa ce sai ka asirta wasu ayoyi na fatiha ɗaya biyu haka ba komai ba a cewa yayi sai kayi kabliya au sirrin ko kuma ya manta asirtawa amma wanda yake shi ma baya da yawa shi ma aya ɗaya ko biyu wurin bayyana sai ka asirta ba komai bi ma'ana in baka gane ba wala Allah kila ba faƙihi kake ba anna man jahara wanda ya bayyana jaharan bayyanawa fi mawdi'i sirrin inda aka ɗora masa ya asirta karatu aw asarra israran yasiran ko ya asirta karatu asirtawa mara yawa fi mawdi'i jaharin wurin da aka ɗora masa kuma ya bayyana to fala sujuda alai babu sujuda a kasa shine ya yi maka sharhi abin da ya gabata waka zalika haka ilanu mithli ayatin bayyana kamar aya guda waka zalika haka man ƙara a surata wanda ya karanta sura ala ghairi sunnatiha ba yadda an ka sunnanta ya karanta ba an ce ya bayyana ta sai ya asirta ta ko an ce ya asirta ta sai ya bayyana ta haga ya yi khilafu sunna sai ya tuna kamin ya shiga ruku'u wa qara'aha ala sunniyatiha sai ya sake maimaita karatunta don dama shi an ka dora masa eh tunda bai bar wannan mahallinta ba to ya dawo da karatun yadda aka dora mai yadda shari'a ta ce yayi eh asirtawa aka ce yayi sai ya bayyana kamin ya shiga ruku'u sai ya tuna to ya dawo yayi talahiya lau yadda aka dora masa to shi ma maimaita wanda ya yi fala sujuda alai ba nauyin sujuda a kansa babu komai wannan ƙarin ba a itibari da shi to mala ce wa fi hazal ƙadari a cikin wannan bayani da muka kawo maka mala ce kifayatun akwai wadatarwa liman amma ba ga kowa ba ga wanda nawara Allahu basiratahu Allah ya haskaka zuciyarsa wanda kan ba haskaka zuciya ce bai ganiya ko an yi bayani ba zai fahimta ba saboda zuciya ce cikin duhu take eh to abin da yasa malamai suka ce ba a doranta sujuda aka waɗanga abubuwa ba saboda abubuwa ne khafifai ba su da nauyi sosai to shi yasa shari'a ta yi rangwame a kansu duk yana cikin yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra inna ad-dina yusra to shi yasa wasu abubuwa sai a dauke ma dan adam su eh sabanin su banu Isra'il duk wannan sassaucin ba su same shi ba su ba su same shi ba hmm to ka gani su yanzu da kayi sallah ka tuna wani abu cikin duniya sallah ka taba ci a mu ba haka bane mu sai dai a tauye ma al'ada amma sallar na nan ta inganta in najasa ta zuba a jikinka to sai ka sa reza ka karkare wannan wurin yawwa ruwa ba sa goge ta in astura ne to sai dai ka yanke wannan wurin ka samu wani kyalle ka yi da shi sabulu da ruwa ba sa fitar da shi amma mu shari'a ta zo ta samu na sauki za ka ce ka je ka nemi ruwa ka wanke to shine ma'ana yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra ba wai ana nufin ka do abin da ka ga dama ko kuma duk abin da ka ji ba ka iya wai shikenan wai wai mai wahala bane a mas'alatun malai ce ga wata mas'ala mai muhimmanci hukumu sahawi fi fi salatil qada'i hukuncin raukanuwa a sallar bashi ana bin ka sallah sai ka samu sahawa a ciki to ka hukumihi ka hukumihi fi salatul ada'i hukunci ɗaya ne a sallar bayarwa wadda ba shi ba ana yin ta cikin lokaci kenan ko ram ko kake yi ka yi sahawa to in inda ya cancanta a yi sujudu sahwi ne za ka yi wa hukumu as-sahwi hukuncin raukanuwa fi salatin nafilati a cikin sallan nafila ka hukumihi kama hukuncin sa ne fi salatil fariḍa a sallan farilla sawa'un dai sawa'un bi sawa'in daidai wa daidai ba bambanci tunda duk salloli ne mala yace illa sai dai fi sitti masaila a cikin wasu mas'aloli guda shidda nan kan farilla ta bambanta da nafila nafila ta bambanta da farilla sai ce khalafa fiha naflul farda a nan kan nafila ta saba ma farilla almas'alatul ula mas'ala ta farko nisyanul fatihati manta fatiha manta fatiha a farilla ba irin manta fatiha bane a nafila hukunci ya bambanta za a yi bayani wasaniyatu mas'ala ta biyu nisyanu su surati fiha manta sura a cikinta mutum ya manta sura a cikin nafila to shi ma hukuncin ya bambanta in a farilla ne wasalisatu mas'ala ta uku nisyanu asirri manta asirta karatu fiha a nafila shi ma ya bambanta a farilla warrabi'atu mas'ala ta hudu nisyanu lijahari fiha man bayyana karatu a nafila ya bambanta a farilla wal khamisatu mala yace mas'ala ta biyar ziyadatu raka'atin salisatin fiha ƙara raka'a ta uku a cikin nafila ba daidai yake da ƙara raka'a ta uku a farilla ba wasadisatu mas'ala ta ƙarshe ta shida nisyanu ba'dil arkani manta sashen rukunai eh ba daidai yake a farilla da nafila ba in tsola in lokaci ya yi tsawo bai tuna ba sai da lokaci ya yi tsawo ma baina in surafihi tsakanin juyawarsa min salatihi daga sallarsa wata zakurihi da kuma tunawarsa sai za an samu tsawo ba daidai lokacin da ya manta lokacin ya tuna ba a an samu tazara to mala ya ce saboda karamcin fahimta sun mashara'ana sannan mun ka fara fi bayani hukumi zalika kulli a cikin yin sharhin duk wancan abin da muka faɗa abu ne wanda yake a fili a da yawa wasu ai karatu sai kaga ba sa ganiya saboda kwakwale daban-daban ne yadda kagga sura ta mutane daban-daban take to ko kwakwalwa haka nan ne kwakwalin ma haka nan ne da wajen fahimta da wajen ɗaukar abubuwa yawwa wani yadda ka gan shi Allah ya halicce shi da halittarsa dai la ba'asa to haka kwakwalwar tashi take to irin su dole sai an musu uzuri ba lazim bane an yi karatu wani sai ya gane ba wajibi bane kuma ba daga mai karatun bane kuma ba daga karatun bane a daga gare shi ne shi akwai masu irin wannan ɗabi'a wani bai ganewa to shi yasa malam zai mana sharhi dogo almas'alatul faƙulla sai muka ce almas'alatul ula mas'ala ta farko man nasiya qira'atul fatiha fi nafila kaga wanda ya manta karanta fatiha a nafila wata zakkaraha kuma ya tuna ai bai fatiha ba a nafila kenan amma ba'da aqadir ruku'i lokacin da ya tuna ya riga ya kulla ruku'u to fa innahu ya tamada ala salatihi sai ya ci gaba a gaba dawowa zai yi ba kenan fatiha ta kubci a nafila kenan me zai yi karshe wa ya sujudu qabla salami sai ya sujuda qabliya hmm? to wannan shine abin da malamai suka tafi akai amma akwai wasu malamai da sun ka khalafa wasu malamai sun ce ana duk ɗai ne eh ko barilla ce qabliya kawai zai yi shi ne zaɓin malam mai askari rahimahullahu ta'ala to sai ya ce bi khilafil faridati sabanin sallar farilla fa innahu ita kan farilla idza tazakara in ya tuna nisiyanaha cewa ya manta da ita fiha a cikin farilla ba'da aqdin ruku'i kuma bayan ya riga ya kulla ruku'u to yulgi tilkar raka'ata eh wannan raka'a sai ya jifa da ita ta lalace allati na ƙasar fatihata minha wadda ya tauye fatiha daga gare ta amma ha idza fata mahallu talafi in wurin da za a dawo a gyara ya kubce kubciyarsa kuma an kulla wani rukuni eh tunda an kulla ruku'u ruku'u wut- rukuni ne to suna cewa ka'ida ce la yutraku rukunu ila rukunin qabla eh tunda dama don rukunai ne wani rukuni bai yi wani ba eh da musahabi ne ko sunna to a iya barinta don farilla ko rukuni waya zidu raka'atan ukhra abinda zai yi a farilla nan tunda mun ce ya jifa da waccan sawawan a farkon sallah ne ko a ƙarshen sallah ko a tsakiyar sallah to sai ya ƙara wata raka'a ukhra ta daban badalaha wadda za ta zama musanya ga waccan da ya jifa da ita mara fatiha Hmm? wannan ala ƙaulil jumhur eh wa ya tamada ala salati sai ya ci gaba da sallarsa sai ya kammala wa ya sujudu ba'da salami ƙarshe sai ya yi ba'adiyya saboda waccan da ya ilgayi amma ha ba ko ina zai ba'adiyya ba a irin wannan matsala in kana asqataha min ar-rak'atayn al-akhiratayn idan wannan raka'a da bata samu Fatiha ba da yammanta cikin raka'o'in biyun ƙarshe ne wayanda ake wa Fatiha Fatiha in cikin su ne so to sai ya kawo wata madadinta to ba ya zai me yasa li mahdhi ziyada saboda anan tsintsar ƙari aka samu babu rage dama kuma can an karanta cewa in an samu ziyada da na kasu to sai a gabatar da kabliya ya an samu kuma ziyada a yi badiya ya an samu na kasu a yi kabliya to nan tsintsar ziyada aka samu saboda an samu raka a sukutum mara amfani to yanzu abin da zai toshe wannan gibin shine badiya wa in kana qad asqataha in kuma ya sariyar da wannan raka'an ne ko fatiha karanta fatiha min al-ulayni daga raka'o'in farko masu fatiha da sura to nan kan ya sujudu qabla salami qabli ya zai yi, saboda an samu ziyadatun wani nuqsanun to anan yughallibu janiban naqas to shi yasa sai aka ce yayi qablu eh to kaga hikimar shari eh to sai malam ya zo maka da abin da baka sani ba ko abin da ka fahimta da kila ya yi shiru sai mu ɗauka a to ai da raka a farko da ta biyu da ta- duk guda ne sai malam ya ce a ana aunawa wannan raka'ar da bai yi fatiha ba sai a duba mai fatiha da sura ce in mai fatiha da sura ce khalas eh kabliya zai yi ko ko a'a mai fatiha ce kawai in mai fatiha ce na ƙarshe kenan khalas ya zai yi can ya yi ba'adiyya saboda mujarradin ziyara an ka samu babu na ƙasu nan kuma an samu na ƙasu Hmm? saboda waccan raka'a fatiha da sura gare ta ya jefar da ita yanzu kuma da zai kawo wata kuma ya kawo wata a ba mahallinta ba sai ta zo a ƙarshe an gane to yanzu can tun da ya jefar da raka'a ɗaya kenan yanzu muna yana da raka'a guda mai fatiha da sura ko ba haka ba to ta uku ita ta koma ta biyu ita kuma fatiha gare ta kaga an samu naƙasun sura yanzu an samu raka'a guda mai fatiha an gane sannan ga wata mai fatiha kaga duka raka'o'in nasa ah, nawa ne hmm? wayanda aka yi itibari in sallar raka'a hudu ce hmm? sun koma bi- a hudu dai wayanda aka yi itibari da su wacce ai ba a magana kanta an gane ko yawwa to ita wannan da zai kara an gane zai maimaita ta ne irin yadda waccan take amma yau tun da nizamin rakawoyin sun ƙare sun canza yanzu ita koma ta ƙarshe ita ta koma ta ƙarshe a tsarin sallah duk da akwai masu gani a ita ma fatiha kawai zai yi ba sai ya maimaita mata sura ba Mm, na'am kan wanga maganan malam kamar Mm, yadda an gai na rakawoyin farko da mm, kan wa'annan rakawoyi na farko din mm, sai ya manta kamar na farko din ya ta biyu sai ya manta fatihan ta da sura mm.
to yanzu tun da wadda zai kawo tun da wadda jifa zai yi da ita wadda zai kawo ta kusa gare ta zai kawo mata fatiha kaɗai ko fatiha da sura a'a wadda ya manta ya take ita ya manta a'a fatiha ya take ta biyu ce ba shi nake tambaya ba fatiha da sura gare ta komi gare ta fatiha da to sura yadda take haka zai rama ta to shi din ne ramawanta da zai Mm, wadda zai ka tunda yanzu ta biyun ya tuna da cewa ita ce da fatiha da sura Mm.
ya manta mm, kaga zai yi jifa da ita Mm.
yana da matsayin kwara guda da an gare mm, yanzu wadda zai kawo a mm, matsayin ta uku misali da Mm.
lissafin da annan amma gare shi matsayin ta biyu ce mm.
fatiha da sura zai kawo ko kuma fatiha kaɗai zai kawo mata sai zuwa ta hudu din sai ya kawo fatiha da sura ko kuma a'a wagare zai kawo ta biyu fatiha da sura a'a mista zai yi haka to shi ne nake so mista zai yi haka yanzu ba an ce jihar da waccan ba to yadda take haka zai yi ta
Oke, yanzu in- Ka fahimta?
Yawwa, madadin- shi yasa ya an ga samu ziyada da rai yadda take nafsin ta yadda take zai yi ta khalas ka gane yanzu zai ɗauka raka a biyu gare in ya kawo ta in ta farko an ga ta biyu an ga samu matsala ka gane in kuma ta ɗaya ce an ga samu matsala to ita ta ɗaya da ga abu yake haka abu yake insha Allah to shi yasa an ka samu ziyada da rai to shi yasa haƙƙinsa shi yayi ba adiya ba ƙabliya zai yi ba amma in ta ƙarshe ce an ka samu abin nan a kanta yauwa to nan an samu ziyara da kuma na ƙasu to sai ya yi sai ya yi ƙabliya shi yasa can an karin jayar da ƙabliya ba ce ya yi ba adiya ba da ce ya yi ba adiya ba Mm. Mm. a to aka sa man kai ta farko kenan Mm. idan ta farko ce to sai ya kabliya in ta ƙarshe ce sai ya yi sai ya ba'adiyya yawwa ita adda ziyada ita ta farkon sannan kuma ga ƙari amma it- a- it- ta farkon haka ne amma ita ta ƙarshe kaga ba haka ba ne ziyada kawai an ka samu to tun da ziyada shine wannan da ya jifa da ita ita ɗaya ta an ka samu yanzu sallolin nashi lahiya lau suke a gani to shi kawai ba adiya zai yi ba adiya zai yi amma ta farko ba haka tsarin yake ba da yanzu nizamin sallar to an samu canji da yanzu a tsarin rakawai sallar sau gadi zai yi ta ukuta amma an mai ta ta dawo ta biyu wadda za ta biyo ta bayanta asalinta ta hudu ce yanzu ta dawo ta uku to wannan canjin da aka samu shi yasa an ka ce ya yi kabliya saboda a toshe wancan na kasun da an ka samu da kuma wannan ziyadar da aka samu Mm. to shi ne abin da yake magana wasaniyatu to ya haɗe mana ga ta uku eh, ta biyu wasalisatu da ta uku warrabi'atu da ta hudu dama duk sanda an ka ce ka biya abu to yadda yake za ka kawo shi fa baka la'akari da a wani mahalli yake hmm? yawwa man nasiya qira'ata sura wanda ya manta karatun sura fin nafila a cikin nafila aw nasiya sirra fiha ko ya manta asirtawa a ciki aw jahara ko bayyanawa wata zakara kuma ya tuna ba'da aqabir ruku'i bayan ya kulla ruku'u to fa innahu yatamada ala salatihi sai ci gaba da sallarsa kawai wala ya sujudu baya sujuda fi jami'i zalika cikin duk wayannan ababen hmm? da yammanta li'anna zalika kullahu mustahabbun amma hafin nafila su a nafila mustahabbi ne karanta sura a nafila mustahabbi ne ba sunna bane bayyanawa wurin da an ka ce ma a bayyana kamar nafilar dare mustahabbi ne haka asirtawa wurin da aka ce asirta kamar sallar yini ta rana a nafila musahabi ne to kuma can ka'ida ta ce ba a yin sujudu sahu sai gabarin sunna mu'akkada to su kuma su ma kai sunnoni ballan da su zama mu'akkadai amma in farilla ne hoto duk waɗanda abubuwa da ya lissafo sunnoni ne to kaga an samu bambanci an samu sura an samu sirru an samu jaharu kaga uku kenan can guda aka ambata ko sun zama hudu bi khilafil farida sabanin farilla fa innahu yasjudu qabla salami ita kan zai yi sujuda gabanin sallama in farilla ce lin qusani surati wal jahari saboda tauye sura da bayyanawa wa yasjudu ba'da salami sai yayi ba'diya li ziyadatil jahari ko in ƙara bayyanawa yi fi mahalli sirri a bagirin da aka ce ya asirta karatu shine sallah asirta sai zo ya bayyana to a farilla an bi shi ba diya amma a nafila komi ba a bi shi ba
bisa da ba mu yawa da wancan bayani da wannan kenan nan abin da zai sashi yi wannan ba a biya din in ya kammala wannan raka'a yawwa idan ya kammala ta in ya kammala gaba Eh.
ɗaya kuma wancan ana magana in bai kammala ba ya tuna tuna sai ya dawo sai ya bayyana in wurin bayyanawa ne ko ya asali yawwa sai ya yi wannan ba a biya ba sai ya yi ta ba ƙwarai kuwa ka gane bayanin malam wal khamisatu ta biyar man kama wanda ya miƙe ila salisatin zuwa raka'a ta uku fin nafila ga sallan nafila fa in zakara in ya tuna annahu nasiya ya cewa shi ya manta qabla aqdir ruku'i kamin ya kulla ruku'u sai ya tuna ha ta uku ce to raja ilal julus to haƙƙin sadawa zai yi. don a malikiya ba a nafila sama ga raka'a biyu ba a zauna ba to shi yasa an ka ce ya dawo in bai kulla ruku'u ba in ya dawo sai ya zauna sun mata shahada sai ya yi lafazin tahiyan da yammanci wasallama sai ya sallami ko wasajada sai ya yi sujuda li ziyadatul qiyami saboda wancan tsayuwan da yayi ai ziyada ne amma ba da salami ba adiya zai yi tunda an samu ƙari wa in ta zakara in kuma ya tuna ba'ada aqadin ruku'i bayan ya kulla ruku'u fi raka'ati salisa ko a cikin raka'a ta uku to tamada tunda ya shiga rukuni ya kulla shi to sai ya ci gaba ala salatihi akan sallarsa fi itibami salisa ya cika ta uku din wa zada raka'atan rabi'atan yanzu ya nafila mai raka'a hudu sai ya karo ta hudu wasa jada qabla salami to ana haƙƙinsa zai yi qabliya linqusani salami saboda ya tawaye mi yawwa min al-awwalaini daga raka'o'i biyu bi khilafil faridati amma fa sabanin farilla in farilla ce ba zai yi haka ba wannan duka ana maganar ana maganar nafila ko to wannan shine sai ce wa iza qama ila khamisatin idan ya miƙe zuwa ga raka'a biyar fir ruba'iyya ga mai raka'a hudu mm? Mm. au ila salisatin ko zuwa ga ta uku fis suna'iyya ga mai raka'a biyu au au ila rabi'a ko ya miƙe zuwa ga ta hudu fis sulasiyya ga mai raka'a uku to ita kan nan fa innahu yarju ila julus zai dawo mata ma zakara Mm, duk sanda ya tuna haramun ne ya ci gaba tunda wannan da zai kawo wa babu ta to kaga ba za a kyale shi ba wannan 'yan azahar ce ko la'asar ko magarib ko isha ko asuba sawa'un daidai ne ta zakkara ya tuna kabla a kadin ruku'i kamin ya kulla ruku'u au ba da ko bayansa kai sai ya dawo wasa jada kuma in ya dawo sai ya yi sujuda li ziyadati qiyamihi ba'da salat saboda ai ya ƙara wani abu wannan tsayuwar da yi ai babu ta ko dan babu farilla mai raka'a biyar babu to kaga sai ya dawo eh raka hudu ne hmm? nami in to ai in yana kwankwanto an ce sai ya tambayi adalai biyu a shi kenan ba wanda ya yarda da su eh ba cewa zai shi jayayya ba a samu wanda ya natsu da su wayanda adda zabtu masu kiyaye sallah ko da yaushe ba gafalallu ba sai ya tambaye su sun tabbatar mai da cewa akwai matsala sai ya abin in kuma sun ce lafiya lau sai ya aiki da maganarsu wasadisatu mas'ala ta shidda man nasiya rukunan wanda ya manta rukuni minan nafilati daga sallan nafila kan ruku'i kamar ruku'u aw sujudi ko ya manta sujuda walam ya zukur bai tuna ba hatta sallama sai da ya sallame wan sarafa kuma ya juya daga wannan nafilat wa tsala kuma lokaci ya yi tsawo amma ya shiga wani sha'ani ya tuna aka na filar da ne ya ɗazu ban yi ruku'u ba ban yi sujuda ba ma bainan sirafihi wa zikirihi tsakanin juyawarsa da tunawarsa fala i'adata lin nafila to wannan nafila ba sai ya saki ta ba ta yi hmm? alaihi a kansa bi khilafil farida kaga sabanin farilla fa innahu lallai shi yu'iduha abadan to in farilla ta kan sai ya sake ta duk farillar da an gamanta rukuni kuma ba a tuna ba sai da lokaci ya ja to sallar ta baci amma in nafila ce a shi kenan to kaga min babu aula a ce sunna ta ya bari ko musahabi ko rukuni ne in dai nafila ce to ba a gyara kuma ba a sake ta libutula ne ha saboda farillan nan fa ta lalace tunda babu rukuni wallahu a'lam Allah shine mafi sani wa fi hadhal qadari kifayatun cikin wannan bayani akwai wadatarwa liman ga wanda al'inayatu kulawa min Allah daga Allah sabaqat lahu ta riga ta gabata ilimin Allah yana cikin wa'anda Allah yake kulawa da su to shi kam wannan bayani ya ishe shi amma wanda bai da inaya daga Allah ta kaga shi ba zai gane ba to kaga ni to waɗancan abubuwa sunaye muna sharhi a kansu insha Allah mai kyau wanda zai ƙara fitowa da abubuwa a fili to wani sati sai a tashi tambihun zai kawo wasu matsaloli daga almudawa na tulkubura insha Allah ta'ala akwai tambaya na'am alaikum assalam in ya kulla ruku'u ba a sa kaidi to ta harko akwai rakata da alfajiri wanda rakowi biyu gare ta akwai shafa'i da wuturi wanda rakowi uku gare su na'am akwai shafa'i da wuturi wanda rakawoyi uku ne ya samu da shafa'i da wuturi ta uku nan ya shi ta wuturi ya yi sujada ko kuma ita rakatar alfajir tun da surar ta raka biyu ne ya dawo kai ya cika wannan raka sai ya yi sujada
a wuciya zai yi inda ya kulla ruku'u ko ita ce wuciya zai yi a nan shari'a ta ba shi dama sai ya mai da ita ta zama raka a hudu eh sai ya ci gaba ba dawowa zai ba sai ya hudu kenan kaga yanzu yana da nafila raka a tai alfajar bai raka a hudu insha Allah ka gane ko in kuma shafa'i da wuturi ce eh zai iya juya niyyar ta sai ta koma wuturi abu komi sai ya zauna ya sallame amma wasu malamai ba su yadda da haka ba Mm, wasu abinda sun ka ce ya yi raka a uku ɗin sannan ya kawo ta hudu ya sallame an samu shafa'i sannan ya tashi a yayi ainihin ba'adiyya in yayi ba'adiyya sannan ya tashi ya kawo wuturi raka a guda eh to wannan shi ya fi wa shi ne mazhaba wal mazhabu alaihi Mm.
Ban fahimta wa wani.
na'am eh yayi nafila raka'a biyu a gani to kaga in har biyu zai yi a matsayin shafa'i kaga zai yi tahiya ne ya sallami to sai ya mance ya miƙe bayan ya miƙe sai ya tuna mu ko da ya tuna ya kulla ruku'u to shine aka ce ya ci gaba in ya ci gaba ya kawo ta sannan ya sake kawo wata sai ya sallame sannan ya badiya an samu shafa'i yanzu amma mai raka a hudu sannan sai tashi kawo turi raka a guda wannan shi an mazhaba take a kai yanzu ma da bisa ga wannan kan bayanin da kamar na fahimta kan mantuwa haka yanzu bai yi biyu ya sallame sai ya kawo ta uku sai aka ce ya kawo ta hudu kuma wanda zai shiga da kamar ana iya hada su uku din sallama daya kamar wuturi da ɗaya ana yi sai ka yi wuturi din to shi ana yi amma dai ba iya guda za ka yi mishi ba shi ko guda ba shi an mafifici ba mafifici ya sallame ya yi biyu ya sallame Mm.
sai ya kawo guda sai ka kawo guda shi yahi amma in ya haɗe ba komai amma dai abinda manzo Allah ya yi rabewa yake a rai kuwa Mm. na'am akwai wannan da ya sallama guda a matsayin shi da ma ya kula sai na ci ya kawo wannan raka da ya rufe ya zata ya raka ya sallama
Ma- sai dai wannan ba tambaya ba kamar dan karin Na'am.
tambayi ne kamar na gama da ya zai kawo mana tambayi gaba eh dangane da wannan ni ga nawa fahimta ya ce Mm.
a ce gaskiya mun dan kara ba da hankali akan bayanin nan da malami dan bayani ne mai muhimmanci Gaskiya ne.
Especially ire-iren mu da ake sawa limanci Mm.
kuma irin za a ga ga kuskuren kai ka gani limamin shi kuma bai da ma wannan karatu a kan Mm.
yana da kyau mu dan ƙara bita sosai ta yadda kamar yadda bayanin ya fito Mm.
mu ƙara kiyaye wannan bayanin don Ƙwarai ko da kuwa.
dai matsalar ta zo gare ka dan tambaya ko kuma dan- sosai ba abin ya shahe ka masha Allah ko kaga ya auku masallacin ku ba kai allima ba sai ka tashi kai tambihi gaskiya ana samun wani da matsalolin sosai kuwa eh kasan sallah ran mata ɗaya aka yi matsaloli gare jama'a eh na'am wannan kamar irin matsalolin da ni da aka bayani to ne ta taɓa faruwa gare ni ina kallo an yi wata sallah da liman haka a zaharta to shi sai da aka kare aka ga liman ya yi ya yi kabliya kabliya ko ba adiya ka ce an- ko ba adiya yi wai sai da ya kabliya sai an kai sallah an ka sallame ko shi ne mutane bayani ya ce wai karatun sura yawanci a Mm, shi ya sani iya kabliya to mm, mutane duk wani ya tashi ne mai abu gacci a yi kuskure mm, wannan sultan ya bar wai sunan karatu suna guda Mm.
ba shi ba dole sai ya ba a yin mata haka mm, sai shi ma ce yana nan kan ra'ayi ne kowa dai ya je haka mm.
ni ma na gani ma hakan kuma da irin haka Mm.
nan su nuna wa- wanda ya rage suna guda babu abu to su ma mun da suka bi shi ba wannan sallah ma ah sallar su ba ta yi ba ba ta yi ba
tunda sun san matsalar eh tana da rakasu tun da har abu ya bayyana gare su
malam malam liman malam sai dai aikata idan akan wannan kauliya da tabliya da sun kai Mm.
sallar tasu sai sun sake take Mm, to a a wasu malamai na ganin ba sai an sake ba. tunda tunda sura a gara akalla a ce sunna biyu ce karanta sura da tsayuwa gare ta to da ba sunnoni sai in sun kai uku an ka bar su a sallah lokaci ya ja to sannan ne sallar za ta lalace amma sun in sunna ɗaya ce ko ko da mu'akkada ce ko kuma sunnoni guda biyu mu'akkadai a to mu a mazhaban mu ba sai an sake ba sallar ta yi eh amma dai tana da naqasul lada ba taurayya ba cikakkata ba amma a wasu mazhab mazhabobi irin ma mazhabar ibn hazm az-zahiri ma babu sallar gaba ɗaya Mm. sai an sake ta ka gane sai an sake ta amma shi liman tunda an tunatar da shi kuma ya, ya nuna jahili ne bai abin gaba to shi kaga eh kada'an shi sallar shi ta bashi domin wa man taraka sunnatan wahidatan muta'ammidan batala salatu eh tun da yanzu an tunatar da shi to da shi da wanda ya barta da hukuncin su guda dama akwai sabani da wanda ya bari da gangan da wanda a jahili shi bai sani ba don bayanai ne ya nuna bai karanta ba to sun ce a haɗe shi da jahili shi ma bai da sallah da wanda ya bari da gangan da shi da ya jahilci abin da hukuncin su guda duk ba su da sallah to wannan abubuwa haka yake shi yasa ai aka kawo adabu na liman waye cancanta ya zan liman waye kowa na za a jayo a ce ba musalla ba in ka san baka da fiqhun sallah to kar ka shiga don yanzu matsaloli nan da ake karanta na kamin ka shiga bayani in habba a karatu wani abu ba za ka gane shi ba ba za ka fahimce shi ba ko ba haka ba ne to wanda ya bayani kan manta fatiha kaga yana faruwa wani lokaci a farkon sallah wani lokaci a ƙarshe ko ba haka ba to wani in ka tambaye shi mi zai bai sani ba wani zai ce ma ya duk kabliya za a yi ko duk ba'adiya za a yi kuma ba haka ba ne kaga akwai tafsili ko ba haka ba in farko ne aka ce ga abin da za ka yi in ƙarshen sallah ne kuma aka ce ga me ga abin da za ka yi me aka ce za a yi yawwa saboda an samu mahadu ziyada in na farko ne masha Allah saboda an samu ziyada da na kasu na'am ci gaba da bayanin kamar shekaran jama'a muna sallah a masallaci tare da ya yi raka a ta eh ta biyu in stofa ya zauna don ta gyara sai ya rabu da kasa ya miƙe sai an miƙe an kai mai tasbihi an kai mai tasbihi ya kirawa sai kuma mun ka miƙe mun ka bishi aka ci gaba da sallah ina ga bayan an ƙara sallan gaba daya sai ya kawo kabliya sai ya ala kabliya ya yi ta yin sai sallan sai ya yi kabliya
nan dai bayan riga ya sallame sai kawo bayanin da yake gayi a kai akan wannan kuskuren da aka samu shi ne nan kamar mu da muke da tabbacin ƙarin miki wadda ya yi ta hiya a daidai ba ka mai tasbihi bai dawo ba mu da muka bi shi da shi da ya miƙe tsaye me matsayin sallah a Mm, to a shi abin da an wajibi har ko yaushe mutum ya samu rikici inda liman kake kai ga abin da kake gani amma sai wani sashi na mamu sun ka nuna ma ba haka ba ne to za ka dawo ne ga adilai guda yawwa eh sai ka neme su a nan koda magana ce ya halatta ya magana su ma ya halatta su ba shi amsa ba laifi ba ne duk cikin sallah ake Eh, shi a haƙƙin shi ya yi ka fahimta yi to saboda haka a ku bai kamata ku bi shi ba Hmm? duk sanda liman zai ƙara wani abu to haramun ne kai in kana da yaƙinin wannan abin ƙari ne ka bi shi sai ka yi zaman ka sai ya gama ƙare-ƙare ne sai ku ci gaba Eh.
kan ku bisa ga haka eh da muka tabbatar da miki wanda ya yi ba wurin mikiwan ba ne mm, muka zauna don tasbihi a kansa kuma bai yi ba mm, to yanzu mu in ya ci gaba kamar da kai kuna mana haka ya za mu yi shi ya ci gaba mu kuma da ya za mu bi shi akan haka mm, zaman da za mu yi mm.
mu za mu zauna a kan tahiyar a sai ya abin da yake gai ya dawo a kan tunda yanzu kowanne mu yana kan yaƙininsa Mm.
yanzu a ana za mu bibiyar shi a kan haka a yanzu kun rabu da shi eh
in yana raka a ta biyu ku ta ɗaya ce gare ku in yana ta uku ta biyu gare ku to yanzu kamar haka za a yi ta tahiya to yanzu kamar haka mu da muke cikin tahiya Mm, shi da ya miƙe Mm.
dan ya kawo Mm.
tahiyar ɗaya ce bai yi ba misali mm, ya ci gaba da sallarsa mm.
to shi can yana canza mu ko da muna tahiya to ana za mu bibiyar juna a yanzu tun da ya riga ya miƙe eh shi yanzu ya tab- shi a nashi ilimi ganin haka bai yi ba yanzu sai ku bi shi mm. yawwa babu komi yawwa eh za ku bi shi Mm.
amma wurin ƙari abinda aka tabbatar da ƙari shine ba abin liman eh amma in bari ne ake kwankwanto to wannan za ku bi shi Kamar akwai raka- bambanci tsakanin ƙari ko kuma ya bar wani abu yawwa Mm.
kamar raka a hudu Mm.
sai ya miƙe kawo mana zuwa ga tabiyar ba za a bi shi ba ku yi zaman nan ku zaman nan ku in ya gama ƙari ya dawo ku kuna nan kuna tasbih in ya sallame sai ku sallame sai a kyale shi eh mu ta fita yin complain eh shi yadda matsala a babu sallar shayi shi in dai duk jama'a sun yi ittifaki kan cewa wannan raka a ƙari sai to bai da sallah sai dai ya sake saboda ziyadatu rukunin amdan yubdilu salata yanzu wannan raka'a da gangan ya kara ta tunda an tuna mai haƙƙin sai ya dawo in ma yana shakka ya yi bincike amma in wani abu na ya bari kuma ku kun tabbatar da ya bar wannan abun to bi ne za ku yi in kun yi mai tasbihi ya ki dawowa amma ƙari sawa alaikum ƙari ba abin liman a kansa sosai
wanda bai na'am wanda bai dan samu yayi littafan Mm.
su a hadari bawi indiya da sauransu Mm. na'am to ya danganta fahimta shi za ka auna a gani ko ba haka ba Mm. in zai iya gane shi kenan ba matsala kuma an fahimci ma- mustawa ɗin shi bata kai ba to sai a dawo ƙasa wanda bai kai shi ba sai a fara mai da shi a koyaushe shi ilimi an fi da son a fara da na ƙasa an fi da son a fara da tartibi to sai a auna fahimtar mutum idan an ga littafin ya mai tsauri to a aje a kawo daidai da fahimtarsa a sa masa ba sai ka kallawa ma kanka ba kawai don kaga abu ɗaya na da kyau ko ya dace ka ce ɗaya ka yi a'a ka kula da waza kawa sai ka auna fahimtarsu ko ba haka ba to a gani eh mu kaga ai sai da maha kare dawul musalli sai aka sai kaga abubuwa za su fito fili Mm. to wannan kenan amin shi kenan وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته